الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين bayan haka al'umar wannan ƙasa mai tarin albarka al'umar wannan babban birni na wannan ƙasa ina ƙare muku sallama ta addinin musulunci a karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ubangiji allah nake roƙo da ya sadar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan lokaci ya fa'idantar da mu da abin da malumma suka karantar da mu ya sa muna daga cikin waɗanda suke jin alheri kuma su yi aiki da shi innahu waliyu zalika wal qadiru alai gabanin hawata dan uwa ash-sheikh ad-doktor Abu Tariq Wakar Abdulsalam baban gwale ya jero bayanai wanda ko anan aka tsaya za mu iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu kowa zai iya zuwa gida ya kwanta cike da farin ciki da annashuwa saboda yadda malam ya bawa wannan maudu'i haƙƙinsa duba da ba mai tsinkaye a kan menene ma ya kamata a tauna ɗin ba malam allah ya saka masa da alkhairi yayin da ya jero wannan gwalagwalan bayanai sai ya tike a kan wata babbar gaba wani babban maudu'in da shi kadai ya isa a samar masa lokuta da dama wa kullu bid'atin dalala dukkanin wata bid'a bata ce inji annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda zan hanga cikin maganganun da malam ya gabatar a gurguje duba da babu lokaci idan mun dauke wannan lecture da malam ya gabatar zan iya kasa ta gida uku kashi na farko wannan al'umma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam al'umma ce da tafi kowa tafi kowace al'umma kashi na biyu annabin wannan al'umma annabi ne da ya fi kowa kashi na uku littafin wannan al'umma littafi ne da ya fi kowane littafi da aka saukar daga sama waɗannan abubuwa guda uku kusan a dunkule za su iya fasa mana ko su haska mana da kyau ina malam ya dosa mu fara da fari wanda kusan a kansa ya tike annabin wannan al'umma annabi ne da ya fi kowa mu ahlus sunna ba mu jin nauyi da ka kira mu da wannan suna sanmu da ƙaunar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ta sa ake mana wannan take ko ake gaya mana wannan suna ahlus sunnati wal jama'a wai kuma ma'anar hakan mu duk abin da yake addini ne duk abin da yake ibada ne to ba mu da wani shehin da muke hange mana shamaki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine ar-raqamul awwal annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da kishi yadda muke hada shi da wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi muka yadda shine wanda yake shari'anta mana yadda Allah ya koyar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi muka ce ya shari'antar da shari'a yayi bayaninta a aiki yayi bayaninta a furici wani lokacin ma yi stamfi ya ga ana ya tabbatar ya taƙiriri a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne muka ƙudirce a kan cewa duk duniya babu wata mahaifiya da ta yi haihuwa ya irin haihuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne muka ƙudirce a kan jininmu da jinin 'ya'yanmu da mahaifanmu ya ɗige wajen ba da kariya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda muka yadda akan ba za mu ce komai ba cikin addini sai mun gano menene ya koyar kuma wannan shine cikakkiyar fasoyayya a daina mana dodorudo a daina muku dodorudo kada wasu su sha manyan kaya su dinga ifface-ifface ai su ne muhammadawa su ne kaza ƙarya ne لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع da a ce sanka da gasken gaske ne kana san shi la'ata'tahu da kai masa da'a da kai masa biyayya innal muhibba liman yuhibbu muti'u saboda dukkanin wanda yake son wani wallahi yana masa da'a ne walillahi almathalul a'la bakanu ne ya zo ya ga wata 'yar Nijar. Ya zo ya ga lafiya lautai masa, yana shirin ayyiriri ta ce, To, in fa da gasken gaske kana sona, kuma ka tafi da ni karon watakila, to ina da sharaɗi da kaza da kaza. don Allah inda gaske ne zai bu ko ba zai bu ba a kada ma ya bi yanzu ya koma babu dalili so yana wajabta biyayya son gasken gaske zai ja maka ka dinga yi wa mutum biyayya ba kama san ka ne masa ba a'a me ya ja suke son waɗancan shi wannan nasu ne suna son su yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin son da ya cancanta a nuna wa Allah maɗaukakin sarki kuma wallahi azim dukkanin wanda aka yi wa so irin wannan son da Allah ya cancanta a yi masa اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وبهم الأسباب وبهم الأسباب za a yi baran-baran za a yi ba ni ba ku za a yi lokacin da kake ka ganni kuma dama shugabansu shaidan ne wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ينقوى حقيقة نصان النبي صلى الله عليه وسلم yana cuɗuwa ne yana haɗuwa ne yana tattaruwa ne cikin so cikin ƙauna da annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai da gaske kana son sa to kada kai wani aiki duk yadda malamin ka yace inda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa muka ce alquran was sunna ala fahmi salafil umma ko salafis salih ƙur'ani da sunna ta yadda magabata suka fahimta wannan magabata ba za su taɓa gaya maka sarransu ba dukkanin wanda zai zo ya ja ka cikin yi masa hidima ya zama maka shi ne wani wanda ke shari'anta maka shari'a to wannan yana so ya hana ka hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma wannan shi ne maɓuɓɓuga shi ne mafarin kullu bid'atin dalala daga nan ake farawa daga lokacin da aka ce an ajiye koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan za a yi ta farar da fararrun abubuwa daga nan za a yi ta kirkiro wasu abubuwa da ba su da asali kuma hadisi mun sani ya tabbata hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ruwayar Bukhari da Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani akan cewa dukkanin wanda ya kirkiro wani abu a cikin addinin nan wanda babu shi to wannan abun mayarwa ne wata ruwaya ta nuna mana amila amalan dukkanin wanda ya aikata aikin aiki ya same ka ya kai mai san annabi sallallahu alaihi wasallam daga yau kada wani ya hure maka kunne ko ya bude maka ido me aka ce malam ina dalili ina fadin Allah ina fadin manzo sallallahu alaihi wasallam addinin nan addini ne dan hujja addini ne na dalili to wannan shine cikakkiyar soyayya kuma shine biyayya a shine san annabi sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam an hana mu saba masa falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusi aw yusibahum adabun alim annabi an ce mu jagorantar da shi cikin duk abin da ya gudana a tsakaninmu fala wa rabbika la yu'minun ya salam ka duba me duka yadda yake rantsuwa muna buƙatar Allah ya mana rantsuwa amma dan a nuna maka girman janabin annabi a ibarar sufayan a nuna maka girmansa Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun wallahi Allah ya rantse da ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minun ba za su imani ba hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bai nahun sun mala ya ji dubi an fusin harajan mimma ƙazaita wa yusallimu taslima har sai sun jagorantar sun hukuntar da annabi sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da ya gudana a tsakaninsu to a sannan ne fa za a ce e kuna son annabin sallallahu alaihi wasallam wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا آيوين سنانا ديوا إنقوا دن هكا مريك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجن ين أيكي دا أبن دا كرنتا مقود دكنا أبن دا يأينهم واتو يحناه واندوان نشيني مفارم أتا الله كياشيمو gaba ta farko kenan cikin abin da malam ya gabata gaba ta biyu da na ce shine wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ta fi kowa wanda shine kudurin kuma kowa na farko a cikin wannan al'umma muminan farko a kudurinmu su ne sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine aƙidarmu da ita muke bautawa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani mahaluki a yau da ya isa ya kai daraja ta sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi su suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ci tare da shi su suka aura masa ya aura musu suka ga tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam suka so shi ya so su suka yadda shi annabi ne ya yadda su nasa ne allaha allaha fi ashabi yanayi mana kashedi dangane da sahabbansa Allah ya yi su tamfi ya tabbatar da nagartarsu da adalcinsu inda ya tabbata wani sahabi ne to an rufe ƙofa sahabban annabi na daban ne ubangiji Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajiri tahtaha al'anhar ita kadai a cikin alƙuba'u asaba amma akwai guda ɗayan da ya ɓalgata ya karanta da tajiri min tahti al'anhar yadda sauran suka karanta wa min tahti al'anhar ya jiri wa min tahti al'anhar ya juru wa zada min ibn kathir kenan ya karanta da tajiri min tahtiha al-anhar kamar sauran yan uwanta gabaki daya dan haka dai Allah ya yabe su ya yadda da su sun yadda da shi ya gafarta musu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan gatan Allah ne waccan khairiyya sune shiga na farko duhulan awwaliyyan kuntum khayra umma ay antum ku ne mafi alherin al'ummar da ukhrijat linnas da aka fitar ga mutane ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar siffarsu ta farko Allah ya nuna suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan ayar ba haka kawai ta zo ba sai da ta samu shimfiɗa da Allah ya ce waltakum minkum ummah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar lalle a samu al'umar da za su tsaitsayin daka wajen yin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna to sai Allah ya tabbatar da kuntum ay antum khay kuntum khayra umma ku ne mafi alherin al'umma wannan khairiyyar Allah ba zai tabbatar da ita ba matukar bai tabbatar da nagartan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba malam babu wani umarni da kaji an kira muminai face su ne muminan farko idan na bari ne su ne suke fara bari su suka ga saukar alkur'ani daga cikinsu akwai waɗanda suka rubuce shi daga cikinsu suna yaban sashe daga cikinsu wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na daban ne Allah madaukakin sarki ya tanade su Yahya ibn al-Yaman yana da wata magana mai kyau yake cewa inna li hada din rijalan khalaqahum Allahu azza wa jal منذ يوم خلق السماوات والارض ko kuma kwatankwacin abin da ya faɗi ubangiji Allah yana da wasu zaratan mazaje da yake kara addinin nan da su ya tanade su tun lokacin da ya halicci sammai da kasai zaratan nan na farko su ne sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan waɗanda suke ƙoƙari wajen tabbatuwa da kafuwa wajen ba da kariya da alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yan uwa wannan ita ce aƙidar mu sahabban annabi sun fi kowa sahabbai maza da mata to wai ta ya za ka yi addini ma ka zo ka zagi umar an ka zagi abubakar ka zagi umar ka zagi uthman ka zo ka zage abinda allah ya tabbatar da su kaddara kaddara sallamna jadalan ba wai don haka ba sun yi wani laifi to allah ya musu sitamfin da cewa radiyallahu anhum wa radu'an allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi kuma allah ya gafarta musu an yi kaza an yi kaza to an ji wanda aka yi wa ya ce ya yafe ɗan bakin ciki sai ka mutu to sai mai kuma me kake sauraro don haka ka zamo cikin kashi uku wannan wannan al'ummar da aka raba wallahi ba za ka zama na farko ba wallahi ba za ka zama na biyu ba a yau kenan sai dai wannan na uku in ka bi sharaɗin na farko su ne almuhajiru lilfuƙara ilmuhajiri sannan na biyu wallazina tabau wa uddara wal iman na uku wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman dan haka ɗan uwa na ga mai tsayarwa yana kokarin hawowa abinda zan tsaya a kansa shine sahabban annabi mazan su da matan su na daban ne kuma babu yadda za a ka zo ka zage mana ummahatul mu'minin matan mu'minai matan annabi a iyayen muminai matan annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka zo ka ce mana wai kai ka fi son su ko kuma kai ne mai son ahlul baiti iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mantikin da wace falsafa da wani yaran da wani harshen za a isar mana da haka bayan qur'anin nan balarabe ne bayan kuma qur'anin ya tabbatar da kalmar nan ta ahlu wai tsaya dan Allah malam dan media watakila kai ba ka da iyalin amma da zan ce maka kai ya iyalinka wa kake tunani ina tambayar ka wani jarumin garinku ne iyalinka kana tunanin ya lafiyar matarka iyalin mutum matarsa kenan wannan yare ne na lugar larabci yare ne dan qur'ani yare ne da alqur'ani ya tabbatar da shi sunna ta tabbatar da shi walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama قال سلام كما قال سلم هنا قال سلم كسره وسكونه كنا دق قرشه وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد إنا واميد نجيب kaga ya nuna cewa ahlul bait ma'ana su din iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga ƙarshe wacce zan rufe da ita cikin ahzab da zai nuna maka iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam matansa iyalansa ne tun daga lokacin da Allah ya fara bayani akan ya ayyuhan nabi kulli azwajika dan Allah ka ji larabcin kulli azwajika wai me kenan ka gaya wa matanka daga kansu aka bude in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilan da su ake ko wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa annabi kun ji ko man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina ko mubayyana yudha'af laha al'adabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasiran ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرنا سوى كينا وقرنا ما لتي سودي قريكوا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنه tunan Allah ya zaka ce wai su ɗin ba su ɗin ba ne Allah ka tabbatar da mu akan sunna Allah ka ganar da wanda basu gane ba Allah ka kashe mu akan sunna ka tada mu tare da masoyanmu abin kaular mu mai ceton mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa dhamma ila husmun nabiyyi ila ismihi idha qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadl arsh mahmudun wa hadha Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam
Masha Allah. Kun yi karatu dai ko? Abinda na faɗa muku haka ne ko ba haka ba ne?